طب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صحيح نا الإمام البخاري بابي نتلاتين دبقى باب من لم, ير... من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل بابي من بيان wato wanda bai yi arwalla ba kenan sai daga alghashi ana iya cewa suma ko somewa ko ba haka ba almustil wanda yake wato mai nauyi na fata an fahimta kenan zai kawo matsala ne tare da babi kun san Imam al-Bukhari fiqh na yake amfani da shi tare da hadisi حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها asma'a binti abi bakrin annaha qalat kina asma binti abi bakrin ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina abubakar radiyallahu anhu tace ataitu aisha ta zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nazo ma aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina khasafati shamsu lokacin da aka bice hasken an gane ko rana kun san ana cewa munar rana ta kama wata ko amma ba a cewa wata ya kama rana ma'ana da rana ne abin ya faru fa'idan nasu ƙiyamun yi salluna sai ga mutane tsaye suna sallah ashe in wani abu ya zo ya kamata a yi a yi sallah muku inda da dare na sai yara su ɗauki garawa da bido da sauran garwa irin da ana bugawa ana rana saki bawonki gobe ba shi komawa ko ba ka nan bane wa idha hiya qa'imatun tusalli ko da nazo na same ta sai na iske ta ita ma tana sallah fa qultu malin nasi nice me ya sami mutane fa'asharat biyadiha nahwa sama sai ta yi ishara ta yi haka sama kenan shi yasa yana daga cikin binciken da ɗalibai ya kamata wani ɗalibi ya keɓance shi al-isharat al-mawjuda fi tafsir al-ahadith al-isharat al-mawjuda fi al-ahadith wa tafsiruha domin cikin hadisi a ce fa'asharat biyadiha ila sama to me take nufi a ga an ce in ba an yi ba haka ake nufi ba ba za ka iya gane me ake son a ce ba wasu hadisai ko da ka san larabci ba su fasaruwa gare ka dole sai malami ya nuna maka ga abin da ake nufi fa shabbaka baina asabi'ihi sai an yi maka haka shine shabbaka to in baka san wannan ba sai ka ji an ce shabbaka kana sai yadda zaka yi ka sai ka dauki littafin sharha wani lokaci kuma ba za ka gane me ake so a ce ba sai ka yi ta kwatamce kwatamce shine yake ba dalibai da dama wahala wajen fassara dole in baka yi zaure ba fassara kalmomi zai baka wahala sai ka yi ta kwatamce kwatamce ba a ganewa ka yi hakuri ko ka yi jami'a ka yi doktora ka ƙara zuwa wajen malamai ka ƙara wallahi ya yi ma'arhi tau wa qalat sai ta ce subhanallah subhanallah an gane ko fa qultu aya sai ta ce aya kaga an sa alamar tambaya fa qultu aya asluhu a ayatun shin wasu aya ne daga cikin ayoyin Allah shine tambaya ce take yi to tunda alhamza sun haɗu da alhamza sai a yi sai a mai da su kamar aja na fata an fahimci ni amma ba ko ina na bayyana gaskiya ba wani wuri hayaniya ce wasu sai su kirkiro ƙarya ko wata magana da bata da tushe su kada ta sun kace suna annabi adamu asluhu daga danmu na jini wai shi dan lokacin da an kalice annabi adamu kafin a sami shi busa mishi rai sai ya zo sai iske shi sai ya sa alhamza ya ce adam wai akwai jini sai kwankwasa ya ce a babu ba gaskiya bane hon an gane ko fa asharat aina am sai ta ce eh aya ce fa qumtu hatta tajallani al-ghash fa qumtu sai ni tsayu hatta tajallani hayyar rufo mini aslin tajalla shine abin da ya bayyana falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa amma na ana rufin hayyar rufo mini ko yarrin jayini al-ghash shine abin da ya rufo amma wadansu sun kace wato wani ciwo ne wanda yake zuma mutun lokacin da ya gaji kwarai da gaske ya gaji kamar ana mutum ya tsayu ya gaji ko wata gajiya ta mishi yawa sai wannan algashu ya zo mishi an gane ko to tace wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an sai ni ni hadu ja'altu nan ana nufin na fara ne shine malaman zuwa suke cewa na hadu asubbu fawqa ra'si ma'an ina zuba ruwa akan kaina falamman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya juya ko ba haka ba hamidallaha sai gode ma Allah alhamdulillah kenan wa athna alaihi yayyabe shi da abubuwa da ake yabon Allah da su sun makala yace ma min shay'in babu wani abu kuntu lam arahu wanda ban ganshi ba illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha face na gane shi a matsayina wannan nan yana nufin wani abu na tsoro ko na farin ciki hatta aljannata an gane ko wannara hadda wuta hadda kuma hadda aljanna da wuta wala qad uhi kaga wannan yana da can adillan da ke nuna cewa ashe aljanna an halice ta wuta kuma an halice ta sabani wanda ga cewa sai zuwa sai sai sai gaba ne da halitta su qur'ani kuma yana tare da wannan yace fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara uiddat fi ilmadina an yi tattali kina akwai su وسارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين إتماعين da haka ka kauce mu Qur'ani da hadisi ka faɗa cikin falsafa da hayaniya wala qad uhiya ilayya an yi min wahayi annakum tuftanuna fil qubur za a fitine ku za a jarrabe ku tuftanuna ana fin jarrabawa sabani wanda suke ƙaryata azaba kabari akwai ayoyi da sai ba lokaci ba lokacin mu bai da yawa da za a kawo su amma dai zan ce akwai ayoyin da suna bayyana akwai azaba kabari karara akwai waɗanda yahtamilu suna ɗaukar ihtimali akwai waɗanda kuma bayyana kausai ma'ana an kafa hujjar su amma suna da rauni kafa hujjar da rauni kuma inda aka ce ya ayyuha allazina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur wannan ba su zancen azaba kabari sun ɗebe kamar kamar yadda kafirai sun ka ɗebe kauna daga mutanen da ke cikin kabari ai an san da ba za su taso ba wannan ba zancen azaba kabari ake ba amma daga cikin ayoyin da ke nuna akwai azabar kabari annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kaga an nuna suna cikin azaba safiya da murici amma Allah ce ranar da kiyama za ta tsayu ranar da za a cewa adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab a shigar da su ka gani kenan ya nuna cewa akwai azabar kabari tun da fir'auna yanzu gawar shi tana nan fal yawma nuna jika bi badanika li takuna liman khalfaka aya ai yanzu ba gawar shi tana nan in ka je ganin ta ba zahi zaka ji ba ko ka taba ka je abin nan ina fata an fahimci kaga wannan ya nuna akwai azabar kabari sannan akwai kuma ni'ima ta kabari mafhumuhu ko ba ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim farihin bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yahlaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wa lahum yahzanun ko ba ka bane yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin ashe Allah ce suna ba matattu bane suna nan cikin ni'ima to yaya suka cikin ni'ima in ka bude kabari sai ka zo ka iske ma wani mutum ya zan kasusuwa da haka wadannan abubuwa ne na gaibi zan can ka ce babu su hayaniya ce kake yi in shi wancan kace wanda a cikin kabari ya mutu wa ya gaya maka ya mutu waɗanda Allah ya ce wala tasaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata su kuma kafiran Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya gaibi na baka san yadda yake ba ka bar kutsa abin da yafi karfin ka mun fahimci wannan da ko Allah ta'ala ala aw qariba mithla tuftanuna fil quburi mithla aw qariba min fitnatil dajjal sai ta kusa daga fitina ta dajjal la adri ayya zalika qalat asma'u ko ba haka ba ban sani bane da asma'u tace kenan misla na tace ko qariba shine la adri ayya zalika ta yi shakka daga cikin ɗaya daga cikin wato kalmomin da an kai amfani da su domin da misla da qariba ai duk su suke yu'ta ahadukum fa yuqalu lahu za a zo ma ɗayan ku mala'iku za su zo mishi fa yuqalu lahu za a ce ma ilmuka bi hadha ar-rajul menene saninka game da wannan mutum ar-rajulu an kashi alif wal lam al-arif huna sai ta zamanto lil ahdiya ana nufin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ammal mu'min mu'mini aw al muqin ko kuma wanda yayi yaqini duk daina ulaika ala wato alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun masu imanin daini aw al muqin la adri ayya dhalika qalat asma'u lamma ta yi shakka domin kalmomin suna kusa da juna fayaqulu zai ce huwa muhammadun rasulullahi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda zo muna da bayyinat hujjoji an gane ko wal huda da shari'a fa ahabba ajabna sai muka karba mishi wa amanna muka yi imani wattaba'na sannan kuma muka bi abin da yazo da shi fa yuqalu lahu za a ce nam ibacci salihan kana wato mutun nagari ko kuma nam nauman saliha na ana nufin ka kwanta ba wai ana nufin shiga bacci ba sai mun yi hattara kwantawa ake nufi domin ba an ce in an ce sun yi bacci kuma ai na zancan ni'imar ai babu ta na ana nufin ka ka kwanta wato ko a ce nam salihan kai bacci kai mutum ne na gari ko ko nam nauman salihan kai kai kwanciya kwanciya ta gari faqad alimna in kunta mu'minan faqad alimna haqiqa mun sani in kunta la mu'minan an gane ko nan wato baka kasance ba illa mumini suna da tabbaci domin akwai alamu Allah zai sanar da su kuma ga haske na huska ko baka da mani kuma tun daukar rai sun sani innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wala tahzanu suko kafirai ina walau tara idh yatawaffal ladina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum kaga akwai alamu in kunta la mu'minan an gane ko wagga in kunta uh, ai ma kunta illa mu'minan wajen wadansu ko innahu kunta la mu'minan duk dai akwai maganganu na malamai amma duk karshe za su koma ma'ana guda ka koma wa in kunna an dirasatihim la ghafilin a cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun zaka ga mazhabobin malamai kan wannan wa ammal munafiqu munafiqi aw al murtab ko ko mai shakka shine kafiri ko kuma aw al murtab ko ko mai shakka dai munafiqin na la adri ay zalika qalat asma'u kenan tace munafiki ko ko al murtab mai shakka shi dai ne mai shakka din ko ba haka ba walau aradul khuruja la a'addu lahu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'a al qa'idin ko ba haka ba fahum fi raybihim yataraddadun suna nan cikin shakka su da haka shine al murtab din la adri ayya dhalika qalat asma'u wanga amana ta ilimi kenan ka gani tace la adri ayya dhalika qalat al amana al ilmiya sannan kuma a riwayatul hadith bil ma'na wa riwayatul hadith bil lafz duk bincike ne masu yawa fa yaqulu zasu ci zai ce la adri ban sani ba sami'tu nasa yaquluna naji mutane suna cewa shay'an wani abu fa qultuhu ni ma sai ni fada kaga taqlidul a'ma kenan kawai yaji ana cewa ni yace amma waɗansu suna cewa ai sallah bai dace a yi ta ba kamar ra'aytun nas kamar da daga mutane suna yi ko ba ka nan bane a'a waɗanne irin mutane in malamai ne kaga suna sallah irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai koyi da su ba a cewa kamar ra'aytun nas dan ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli su ma sun kalla amma wane ne kaga shina yi in jahille ne to nan kan kai balla amma ma ilimta kana e koyon sallar su kaga yadda suke yi kai koyi da su mun fahimci wannan da haka wannan magana laysa ala itlaqihi a takaice wannan hadisi yana dauke da hukumce-hukumce na shari'a da fiƙihu abinda za mu iya cewa na farko shi ne cewa wanga da ta ce tajallanil gashi shi ne algashi mun ka ce wato irin wani ɗan guntun suma al'ikma an gane ko suma ne wanda yake bai da tsawo an gane ko wannan ikma'ukin nan mallam yaral wudu illa min al-ghashi al-muthqil kenan shi imamul bukhari ya kawo shi dan annuna maka cewa da ta ce wannan abin ya zo mata sai ta zuba ruwa akan ta ba ta yi alwala bane kawai sai ta ci gaba kenan wannan ya nuna akwai sabani idan kishiya ne ya zama to qalilun ne akwai alwala ko babu ina fata ku fahimci ni masu irin wata cuta wadda take samu su a kwakwalwa sai ka iske ɗan minti biyu zuwa uku ko zu ko minti ɗaya ko sakan talatin sun ɗan samu zawaita ta hankali babu hankali kaɗan kuma sai su dawo to irin wannan da irin wannan kishiya ɗan guntun suma ma akwai masu irin wannan ciwon ko kuma saboda gajiya da wani abu amma gishiyan wancan wanda yake zo mutum igma'i in ya zama to igma'i ne to wannan dukkan malamai sun yi ittifakin cewa ya warware arwalla saboda hankali ya tafi gaba daya amma irin wannan shi ne malamai suka yi sabani akan sa wanda yake gajeru ne kafin mu karkare akan wannan hadisi zamu tsaya akwai mas'ala mai muhimmanci shine wannan ya nuna khasafatish shamsu an yi sallah ya ake yin wannan sallah kaga akwai al-ijmal akwai at-tafsir cikin qur'ani ayoyi da dama suna da wannan ka'ida ga iske aya ta zo da lafazi guda amma tafsirin ta in ka shiga karka ta kari ayoyin da zaka samu suna da yawa ina fata an fahimci ni ba dole ba sai mun ba da misalai masu yawa cikin hadisi ma nan yace an yi sallah ya ake yin sallah to to nan na aikin fiqhu shiki malaman fiqhun hadisi da malaman fiqhu a tattaro yadda za a yi sallar da dalilai shi malamin hadisi ya dauko hadisi ya fitar da masalolin shi ko malamin fiqhu ya kawo mas'ala sannan ya kafa mata hujja da hadisi in ya inganta to ko ma malamin hadisi shi ma sai in ya inganta ko ba haka nan bane muna da hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha da tayi bayanin yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallah an gane ko ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla bin nasi yayi sallah da mutane an gane ko ba a yi azan ba ba a yi kiran sallah ba sannan kuma ba a yi iqama ba kenan sallah ta shafewar wata ko hasken wata ko hasken rana ba sai an yi kiran sallah ba kuma ba sai an yi ba ba sai an yi iqama amma fa salla rak'ataini tace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi salla raka'a biyu bi ruku'ai da ruku'i biyu salla ta ruku'i biyu gare ta ma'ana in an kai kabbara an kai karatu in an kai ruku'i in an ka taso ba sujada ba ai ba karatu za a sake yi sannan kuma ayi wani ruku'i kaga wagga in ba ta kama na ba an ka ce a yi ta kuma ya za a yi don ko cikin mallamai wani ya karanta ta amma wajen yanta sai an yi ɓanna ko ba haka nan bane sai an yi ɓanna ina fata an fahimci kamar sallar gawa ce duk malamin da bai saba ta ba ko ya karanta sai ka gane akwai matsala kamar aikin haji na malamin da bai taɓa aikin haji ba ko ya san duk littattafan fiqh sai ka iske akwai abin sai sai ya amma da yayi dai ya gane yadda abin yake yafi waɗanda ba su karanta ba mun fahimci wannan ko to ruku'i bi dai ake yi sannan kuma ana karanta karatu bayyane ba asirce ake yin shi ba eh yuzharu eh ana yin karatu kuma mai dan tsawo karatun farko ya fi na biyu tsawo ina fata ana fahimta ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah da jama'a ne a cikin masallaci wannan ya nuna cewa kidan a masallaci za a iya taruwa su mata suna iya su taso a gida ba laifi bane in kuma akwai bukatar kasu zo su yi mutane kuka da wayo wayo su ce abubuwa ina fata an fahimci sannan kuma manzan wato malamai sun yi sabani to tunda an ce ruku'i biyu raka'a take da su to sai ka zo ka samu liman har yayi ruku'i na farko ya taso sannan yanzu kuma yana cin gaba da karatu ya za a yi waɗansu daga cikin malamai sun kace a babu matsala ina fata an fahimci ni sallar ka akwai ta tunda kayi idraki bai yi ruku'i na biyu ba har yaje sujada waɗansu malamai suka ce a'a wannan ruku'i baka samu shi in ya kare sai ka sake maidowa wannan raka to su waɗansu sun kafa hujja man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ko baka nan bane duk wanda ya umurni aiki ba irin namu ba sallar ko manzo sallallahu alaihi wasallam ruku'i na gare ta biyu kai ko guda ka samu kiran ku da haka baka same ta ba wasu kace a'a ai sallar farilla ma wanda awajibi in dai ka iske liman cikin ruku'i ka same ta ai ka same ta don haka ruku'i na biyu lahiya laura to akwai sabani ne amma zance wanda ya kamata mu dauka in dai ka iske shi cikin ruku'i na farko ka samu raka in cikin ruku'i na biyu na sai ka cika ta wallahu a'lam ina fata an fahimci to sannan kuma al-kusuf da al-khusuf galibi wasu na bambantawa su ce al-kusuf na al-qamar ne an gane ko al-kusuf na al-qamar al-khusuf na ashams an gane ko waɗansu malamai suka ce a dukkansu ana amfani da su domin ya ce fa'iza bari kalbasar wa kasafa alkamar kaga bai ce wa kasafa alkamar ba ko wa kusufa alkamar da haka kawai ana amfani da dukkansu guda biyu mun fahimci wannan to a gurguje abin da zan ce a ƙarshen wannan shi ne cewa akwai wani littafi sunan shi buhuyatul mutatawwa fi salati tatawwa na umar al-doktor umar bazimul na ƙasar saudiya ya tattaro hadisai ya tattaro salloli ya tattaro hujjojin malamai ya tattaro maganganun malamai littafi na akan sallar nafila da muhimmanci ka shiga cikin internet in akwai shi in kuma kana da wanda zai siyo shi a siyo maka shi sunan shi bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu duk sallolin gaba daya akwai bayani kansu gurguru ya kawo su ina fata an fahimta sai mu dakanta daga wallahu a'lam